والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum barkan mu da kasuwa a yau asabar talatin ga watan biyar ko ɗaya ga watan shida ban dai sani ba nawa ga wata yau talatin ga watan biyar ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma ita ce rana ta sha bakwai kenan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu a tuhfatu saniya bi sharhi al muqaddimat al ajrumiyya ina jin muna cikin babi na mubtada wal khabar mun karanta al mubtada wal khabar mun karanta al mubtada wa qisman zahirun wa mudmar za mu karanta a qasamul khabar ne ko ina ne a qasamul khabar ko wannan kuma shine darasi na na nawa kenan درس من الناس التفاهم الخبر قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضرب والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته زاهد wato yadda ya mana bayanin mubtada cewa ya kasu kashi biyu akwai mubtada wanda yake suna ne zahiri kamar zai akwai kuma murmar wato damiri kamar ka ce ana fi qaulika ana abdullahi ko ana zai kaga ana anan mubtada ne amma murmar ne ba ismun zahir bane to haka shi kansa al-khabar ya kasu kashi kashi kashi na farko akwai mufrad kamar zaidun qa'imun ko muhammadun mujtahidun a nan kalmar mujtahid ita ce khabar kuma mufrad ne wa ghairu mufrad sannan akwai abin da ba kalma ce mufrada ba a nan gudun idan an ce mufrad ana nufin mufrad din da kishiyarsa ba musanna ba ba jam ba a'a mufrad din da kishiyarsa wato ko dai zanto jumla ko ya zanto aljar wal majrur ko ya zanto azzar jumla din nan kar ta kunu fi'liya wa kar ta kunu ismiya to wannan shine abin da ake kira mufrad a nan gurin don akwai lokacin da ake idan an faɗi mufrad sai ya zanto kishiyarsa musanna ko jam wani lokaci idan an faɗi mufrad sai zanto kishiyarsa al-mudaf wani lokaci idan an faɗi mufrad sai zanto kishiyarsa jumla ko shibuh jumla kamar yadda bayani ne to anan abin da ake nufi da mufrad wanda kishiyarsa ba musanna ba ba jam ba a'a kishiyarsa wato ko dai jumla ko kuma abin da yake kama da jumla fal mufradu nahu zaidun qa'imun wa ghayr al-mufrad arba'atu asya' الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره kaga nan wurin da zaran ka ce zaidun qa'im kaga nan mubtada mufrad haka kuma khabar din sa ya zama mufrad amma gairul mufrad kuma shine ce al'amura ne guda ko ya zanto al-jar wal majrur jar wal majrur ai ba mufrad bane ko ya zanto az-zarf haka shi ma zar ba mufrad ba ko ya zanto fi'ili ne tare da fa'ilinsa ko ya zanto mubtada ne tare da khabar dinsa kamar yadda mutum zai ce zaidun fiddari zaidun fiddari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu zahid aqul ga sharhin sana yanqasimu al-khabaru ila qismayn al-awwalu خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد خبر مفرد وخبر غير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة نحو قائم من قولك محمد قائم وغير المفرد نوعان جملة وشبه جملة والجملة نوعان جملة اسمية وجملة فعلية والجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفائل أو نائب نحو سافر أبوه من قولك محمد سافر أبوه نحو يضرب غلامه من قولك خالد يضرب غلامه فإذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربطه بالمبتدأ إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم وشبه الجملة نوعان أيضا الأول الجار والمجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد والثاني الظرف نحو قولك نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مع مجروره وظرف wannan dukkan su takaitaccen abin da matuƙa ƙwarai da tun da nan guri yana magana ne akan aka samun kabar kabar kuma ya kasu kashi ko dai zanto mufrad kamar yadda zo da misali zaidun qa'im muhammadun mujtahidun alkitabu mufidun kalmar qa'im mujtahid mufid a cikin jumlolin da na ambata dukkan su khabar ne kuma kowace mufrada ce ko ya zanto gairul mufrad to idan ya zanto gairul mufrad kuwa imma an yakuna jumlatan وإما أن يكون شبه جملة وإما أن يكون ظرفا idan ya kasance jumla khabar din ya zama to jumla ce mai zaman kanta ita ce khabar kamar yanzu misali muhammadun ja'a ila darsi kalmar muhammad anan mubtada ja'a ila darsi wannan jumla ce ثم جملة فعلية ومن جاء في الماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ضميره فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو إلى جار ومجرور إلى حرف الجر كلمة الدر إلى المجرور بإلى وأن الجملة وأن جملة فعلية جاء إلى الدرس جباء أنت في محل رفع خبر المبتدأ ita ce ta mamaye wurin da ya kamata a samu kabar din mubtada da haka jumlar gaba ɗayan ta ita ce kabar din muhammad lokacin da kace muhammadun habara darsa ko muhammadun ja'a ila darsi ko muhammadun raja'a min al madrasa wannan jumla din gaba ɗayan ta ita ce kabar din to kaga jumla ce su iliya haka idan kace muhammadun qa'imun abuhu kaga قائم أبوه جملة ga Muhammad ya riga ya wanda shi ne mubtada dinta sai zan to jumla qa'imun abuhu wanda yake jumla ismiya ce gaba ɗaya ita ce khabar din Muhammad kawar ko ce alkitabu samanuhu ghalin alkitab samanuhu ghalin wato littafin farashin sana da tsada jumlar samanuhu galin jumla ce ismiya kuma ita ce ta zanto kabar gaba ɗayanta na mai na alkitab ina fata an fahimta ita ga nan gurin wato idan jumla ce ta kasu kashi yamma an ta kuna jumlatan fi'liyatan wa yamma an ta kuna jumlatan ismiya to daga nan gurin sai abin da yake ake kiransa shibhu jumla shibhu jumla kuma shine jaro majrur ko kuma khabar a zar shine shibhu jumla kamar ka ce zaidun fiddari lokacin da ka ce zaidun fiddar muhammadun fil masjid aliyun fil suq ta kalmar zaid mubtada ce fiddari anan ba jumla ba ce ba ko mufrad bane ba sai dai a kira shi da suna shibhu jumla wato jar wal majrur to jar wal majrur anan gurin shine khabar din zai kamar yadda idan ka ce muhammadun fil masjid kalmar fil masjid jar wal majrur wanda kuma ita ce khabar din muhammad haka lokacin da ka ce aliyun fi suq wato aljarul majrur fi suq shine khabar na aliyu wanda shine mubtada to kaga nan gurin jarul majrur ya zanto shine khabar daga nan sai zar kamar ka ce alkitabu ala alkursiy ko da yake wannan kamar wancan ne jarun majrur ne fawqal kursi al kitabu fawqal kursi al qalamu fawqal kitab lokacin da kace al kitab fawqal kursi kaga al kitab wato shine mubtada din fawqa zarfi wa huwa mudaf al kursi mudaf ilayhi to kaga nan fawqal kitab din nan shine khabar din wato alkitab abin nan fawqal kursi din nan shine khabar din alkitab haka lokacin da kace alqalamu fawqal kitab to kaga anan gurin alqalam mubtada ne fawqa wanda yake zarf wa huwa mudaf sai zanto alkitab mudaf ilayhi fawqal kitab gaba ɗaya shine khabar din alqalam a takaice dai khabar mubtada imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna ghayr mufrad فإذا كان غير مفرد فإما أن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية أو جارا ومجرورا أو ظرف وتو خبر مبتدا إذا كان مفردا فالكلام فيه واضح وإذا كان غير مفرد فهو على كم قسم على أربعة أقسام لأنه إما أن يكون جملة والجملة قسمان جملة فعلية وجملة اسمية وإما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون ظرفا إنت كده ما سيك جملة كتير إذا كان جار المفرد فهو قسمان إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة فإذا نقول الجملة تتفرع إلى قسمين جملة فعلية وجملة اسمية وشبه الجملة كذلك يتفرع إلى أمرين جارا ومجرورا وظرفا shi kenan shi kenan darasin ba ba wani abu sai wannan ina fata an fahimta ƙarin bayani a nan wurin shine wato kamar yadda ya bayani a nan yace wani jumlatu ma ta'allafa min fi'lin wa fa'il jumla shine abin da ya gina daga fi'ili da fa'ili kamar ja'a zai au na'ibu ko daga fi'ili da na'ibul fa'il kamar duriba zaidun shine yace nahu safara abuhu min qawlika muhammadun safara abuhu wa nahu yudrabu gulamuhu min qawlika salun yudrabu gulamuhu yace fa idza kana al-khabar jumlatan fala budda lahu min rabi wannan yana da muhimmanci ku fahimta fa idza kana al-khabar jumlatan fala budda lahu min rabit yarjutuhu bil mubtada lokacin da khabar ya zanto jumla ce to dole a cikin jumlan nan a samu wani makulli da zai kulla tsakanin jumla din da mubtada din da ya gabata misali idan na ce muhammadun hadara darsa kaga muhammad mubtada hadara darsa shine me khabar mubtada wannan jumla din gaba da ita ce khabar mubtada to ga kaida dole a cikin wannan jumla din a samu wani rabit yarjutu hadil mubtada a samu wani makulli da zai kulla tsakaninta da mubtada an gane ko bari mu rubuta jumlar misali muhammad hadara abdar an gane ko ko mu ce zaid ja'a ila madrasa ko wace jumla ce nan gudu muhammad shine mubtada wannan jumlar gaba ɗaya ita ce mai khabar ɗinsa kamar da nan zaid shine mubtada to abin da yake dole a cikin wannan jumlar a samu wani abu wani makulli da zai hada ta da mubtada tunda ita jumla ce cikakkiya sai ko mubtada mufrad ne to dole a samu wani makulli da zai hada ta da mubtada sai ce in ma damirun ya'udu ila mubtada kama samaita ko dai mu samu damiri ne a cikin jumlar wanda damirin na koma zuwa ga mubtada an gane ko kama kama ita kamar yadda ka riga ka ji a jumlar da ya kawo maka da aka ce khalidun da aka ce muhammadun safara abuhu bari mu dauki wannan da ya kawo muhammadun safara abuhu kaga lafazin safara abuhu jumla ce wannan muhammad shine mai mubtada to dole a cikin jumlar nan a sami damiri wanda zai koma zuwa ga mubtada to a nan gurin ina zamiri yake abu hu ko ma ba nan gurin ba kafin a je nan gurin a cikin safara fi'ili ne ko jamil ko da ga fa'il ɗinsa shine abu da haka da wannan zamirin nan abu hu yana koma zuwa ga ne zuwa ga muhammad kaga dole jumla ta samu wani rabit yarbituwa bil mubtada shine ce kamar yadda take to haka idan mun dauki nan gurin muhammadun hadara darsa kaga lafazin hadara fi'li madi wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa to wannan damirun wanda yake shine huwa wanda ake kaddara shi anan yaudu ila ma yaudu ila muhammad kaga shine rabit din yuridu bil mubtada haka lokacin da kace zaidun jaa ila al madrasa lafazin jaa nan gurin fi'li ne والفعل لابد أن يكون له فاعل وهذا الفاعل ضمير مستتر جوابا تقديره هو وضميره هو يعود إلى من؟ إلى زيد وهذا هو الرابط بين هذه الجملة وبين المبتدا هنا فتام فهمت wato abin da yake zama rabit tsakanin jumla wadda ita ce kabar da mubtada in ba an yakuna damiran ko dai zanto damiri kamar yadda wannan ya gabata a nan يعود الى المبتدا وند ضمير كيف هنا كما زوا ga mubtada kama sami'ta kamar yadda kaji wa in masmu isharatin ko kuma ya zanto ismul ishara ne ismul ishara shine radis kamar me nahwu muhammadun hadha rajulun karim muhammadun hadha rajulun karimun ina fata an fahimta kaga lafazin haza ismul ishara ne wanda yake koma zuwa gawa zuwa ga muhammad ina fata an fahimta amma kaga jumlar muhammad ita ce mubtada haza rajulun karimun wato jumla ce mai zaman kanta wanda ita ce a matsayin kabarin mubtada to jumlar nan tana da makullin da ya hada ta da mubtada shine mai ismul ishara ina fata an fahimta to wannan abin da yake da kenan dole dai jumla ta kunshi damiri da zai hada ta da mubtada wa shibul jumla nau'an الأول الجار المجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد والثاني الظرف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار ومجرور وظرف ina ga mun gama da wannan ba da wani wahala wannan darasi daga nan abin da zai kawo tadribi ne alal iraq ba ya bukatar sa anan gobe kowa zai iya tamrina shikenan sai mu shiga cikin nawasikul mubtada wal khabar a mu je ga wala karanta mana nawasikul mubtada wal khabar نواسخ المبتدا والخبر مم.
قال باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر مم.
وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وأخواتها وظننت وأخواتها مم.
وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما على بعد فتغير
فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموضوع به على ثلاثة أقسام القسم الأول يرفع المبتدا وينصب الخبر وذلك كان وأخواتها وهذا القسم نحو كان الجو صافيا والقسم الثاني ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الأول وذلك أن إن وأخواتها وهذا القسم كله أحد نحو إن الله عزيز حكيم والقسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا وذلك ظننت وأخواتها وهذا ظن وأخواتها كما تيجي ظن وأخواتها
ظن وأخواتها وهذا القسم كله أفعال نحو ظننت الطريق أقم وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها نسخت كتب المبتدأ والخبر أي غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول
abin da ke kira na wasikul mubtada wal khabar su ne waɗansu ababai da suke shiga cikin mubtada wal khabar sun ja musu hukunci mun san mubtada yana da suna yana da hukunci sunansa al mubtada hukuncinsa shine ar-rafa mun san khabar yana da suna yana da hukunci sunansa al khabar hukuncinsa kuma shine ar-rafa to su waɗannan nawafis in sun shiga cikin mubtada wal khabar ta iya canja suna da hukunci a wani lokacin su canja suna banda hukunci hukunci yana ne yadda yake a takaice dai sukan kawo canji a cikin mubtada wal khabar sawa'un wannan canji da za su kawo ta hanyar suna da hukunci gaba daya ko ta hanyar hukunci kadai banda suna da haka ake kiransu nawafis wato masu kawo canji da haka ake kiransu na wasikul mubtada wal khabar canza hukunci suke na mubtada wal khabar shine ke babul awamil ad-dakhilati al mubtada wal khabar to yadda ake kiransu an nawasik kuma ana kiransu al awamil amma idan an ce al awamil ba za a ce awamil kawai ayi shiru ba kamar yadda sun za a ce nawasikul mubtada wal khabar to dole kuma a ce al awamil ad-dakhilatu al mubtada wal khabar domin akwai awamil allati لا تدخل على المبتدا والخبر وانما تدخل على امور اخرى وهي ثلاثة أشياء سونا واثق أن ثلاثة أشياء إيه بسكنسو كان وأخواتها نبينسو إن وأخواتها da uku su zanna wa akhawatuha ban san hikimar da ya rubuta zanantu ba amma zanna wa akhawatuha to kaga sun zama nau'i nawa kenan nau'i uku wa aqulu aradta anna al-mubtada wal khabar marfu'an ka sani a cikin darasin da zarsan da suka gabata mubtada da khabar nau'ika guda biyu ne wa alam annahu qad yadkhulu alayhima ahadul awamil al-lafziyya wa yughayyiru i'rabahuma ya iya yiwa ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo sauyi na lafazi su abubuwan waɗanda suke na lafazi ta iya shiga cikin wasu dawal kabar sai su canza da irabin su wa hadhihi al-awamil waɗannan abubuwa masu kawo sauyi allati tadkhulu alaihima waɗanda ke shiga cikin wasu dawal kabar fa tughayyiru irabahuma kuma su musanya da irabin su بعد تتبع كلام العرب الموثوق به bayan bibitan zancen larabawa wanda aka yarda da shi cewa eh wannan zancen larabci ne ta hanyar riwaya alaka lafiya kasa wato waɗannan al'amuran da za a faɗa kana wa aka wato da zanna wa aka wato da inda wa aka wato ba wai nassin qur'ani ko nassin hadisi ne zo faɗa haka ba ba kuma da dalili na qur'ani ko na hadisi zaka ba su kariya ba sai dai ka ba su kariya da dilalatul istiqra dilalatul istiqra shine tatabbu'i duk wanda ya bibita zantukan larabci sawa'un kana mansuran aw sihran zance wanda yake na maganar zube ba wake ba da zance wanda yake na wake to zai ishe cewa abubuwan da ke shiga mata da wal khabar a iya kasance su gaba daya kasa su kashe uku an fahimta ko ka iya kasa su kashe uku wannan tatabbu'i abin da yake a hargitsi sai ka zo ka bi diddigin shi sai ka ware ah kamar yanzu a zo a ce maka da mai da mai masallaci suka haɗu suka yi masallacin nan da gaggawa ba za ka faɗa ba amma idan ka yi tatabbu'i ka tuno akwai suminti akwai karfe kamar rodi kenan akwai yaki akwai katako akwai kaza akwai kaza sai ka zo bayan duk abin da kike ka ai duka abubuwan kashi kaza ne to a nan gurin me ne dalilin ka na cewa kashi kaza ne aya ta qur'ani ko hadisi ko ko bin diddigi to wannan shine tatabbu'i bin diddigin abu ko a za a ce maka gadon kaya sunan wata unguwa ne a Kano akan me ta gino sai ka zo kai kyawo cikin gadon kaya wata ɗaya ko sama da wata ɗaya ka gano duka gidajen da ke gadon kaya sai ka gano cewa gidajen sun iya kasuwa kashi uku akwai gidaje waɗanda suke na ƙasa akwai gidaje waɗanda rabi ƙasa rabi suminti akwai gidaje kuma na suminti wannan ta hanyar mai za ka faɗi wannan bayanin da tabbuɗi ina fata an fahimta ko ka ci gidajen sun kasu kashi biyu duka gaba ɗaya akwai masu bene akwai marasa bene kaga tabbuɗi ne wannan to da haka zo kuma aka sake sa to masu benan kashi nawa ne kaga sai ka sake wani tatabbu'in marasa benan kuma guda nawa ne kaga sai ka sake yin me duk hukuncin da bin diddigi kai ka tabbatar to baka da wani dalili na qur'ani da hadisi sai dai wannan me bin diddigi shine dilalatul istiqra yani a tatabbu to malamai da suka yi tatabbu'i na zantan harshen larabci sai suka gane cewa abubuwan da ke shiga mutu dawal kabar gaba ɗaya kace uku ko dai kana wa asawatuha ko zanna wa asawatuha ko kuma inna wa asawatuha an gane ku shi ne ta alkitab al-awwal kashi na farko cikin waɗannan kashi kashi yarfa ul mubtada wa yansibu al-khabara wa dalika kana wa asfatu kashin farko wanda zai wa mubtada rufa'a kuma yayi nasaba ga khabar kaga ya kawo canji din da wannan sune kana wa asfatu wa hadha qismu kulluhu af'al shi wannan kashi na farko wanda yake irin wannan aiki dukkanin su fi ne domin da kana da laisa da asbaha da amsa da abha da laisa da bata duka ai da bata kai da zalla dukkan su waɗannan gaba ɗayan su su ilai ne duk cikin su ba wanda yake harafi duk su ilai ne na hu kana jawu safiyan irin yadda ka karanta a littafin ka kana jawu safiyan ma'ana yanayi yau ya zanto a waye ma'ana ba hadiri kenan ba girgiji wal kismu tsani kashi na biyu kuwa ينسب المبتدا ويرفع الخبر وان زي نسبة ga mubtada amma khabar din kuma sai masa rufa عكس الاول ya zama kishiyan wancan kenan وذلك ان واخواتها wannan sune inna wa akhawatiha wa hada al-qism kulluhu ahr shi kuma wannan jerin abinda duke cikin sa haruffa ne wato inna da anna da ka anna da sulaita dukkan su waɗannan aharuf ne huruf ne wato ba su ilai bane ba nahu inna allaha azizun hakim wal qism thalith yansibu al mubtada wal khabar jami'an kashi na uku wanda da mubtada da khabar din na saba zai mutu shine zanna wa akhawatu wa hadha al qism kulluhu af'al shi ma wannan kashin dukkanin su ilai ne kamar kace zanantu sadiqa asal wato na gaci aboki dan uwa ne ma'ana ya kamata ya zama dan uwa kenan وتسمى هذه العوامل النواسخ waɗannan awamil gaba ɗayansu ana kiran su da suna annawasik saboda me li'annaha nasakhat hukmal mubtada'i wal khabar dan sun musanya hukuncin mubtada da khabar ay ghayyaratu wa jaddadat lahuma hukman akhara ghayra hukmihima al-awwal wato sun canja hukuncin da aka san mubtada wal khabar da shi sannan kuma sun sabar musu da wani sabon hukunci sun sabunta musu sabon hukunci banda hukuncin su na farko sai da haka ake kiran su da suna annawasi ko mun kira su na wasu kul mubtada wal khamar ko mun kira su al awamil al da'ira al mubtada wal khamar da abin da muka ce su mun fahimci wannan ko sai ke
كان وأخواتها قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكل وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو ساقطا وما أشبه ذلك
wannan abu ne mai sauki aikin da suke yi shine su shiga cikin mubtada su yi masa rufa'a khabar kuma su yi masa nasaba kana zaidun qa'iman laysa zaidun qa'iman bata zaidun qari'an dhalla zaidun mustabilan wannan kaga duk shiga cikin mubtada ne sun tabbatarwa da mubtada rufa'a shi kuma khabar sun masa ne nasaba to ga sunan su ne kana da amsa da asbaha da adha da walla da bata da fara da laisa da ma zala da manfaka da ma fati'a da ma bariha da ma dama wa ma tasarrafa min hada abinda aka yi tasarrufi da abinda ya tasarrufi daga cikin ma'ana abinda ya sa ce wa ma tasarrafa min ha saboda waɗannan da ya kawo dukkanin su fi'ilai ma biyu kana amsa asbaha abha zalla bata sara laisa dukan su fi'ilai ma biyu to haka idan da zaka kawo mudari'in su ma zai irin wannan aiki haka inda zaka kawo fi'il amr din su ma zai irin wannan aiki abin nufi da zaka ce yakunu yakunu zaidun qa'iman ina fata an fahimta haka da zaka ce kun qa'iman kun qa'iman haka sai zanto kun anan gurin fi'il amr ne nafi ismuhu ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت سيغنتو قائما فين خبر كان خبر كن كنا أكتب كن قائما haka idan ka ce yakunu zaidun qa'iman ina fata an fahimta to kar ku manta a cikin sa akwai wanda yake zai iya waka sarrafa shi ta kowace fuska kaman kana yakunu kun أصبح يصبح أما ذاك يتوى أصبح ذاك يفعل أكوبة ذاك يفعل أصبح إيه يا وايدني يصبح ما ينا وايدني ما أصبح كوايدني ذاك ذاك يفعل أكوبة أضحى يدعي كيف تاني تقول أبدا تنسى a ba a gudu ba ba zai yi ba haka abha yudhi abhi abhi zalla yadhallu zalla yadhallu mm akwai wani darasi da muka yi wanda ku zo da biro ba wallahi da nan duk wannan mun gama shi kenan da ba wani darasi da muka zo da biro ba zalla ya zallu kaga sai ka nemo fi al'amr din ba ta ya bi sara ya siru laisa fi ne jami la ya tibnu mudari'un wala amr haka yake fi abadan abadan baya da mudari'i baya da amr an gane ku laisa haka yake da'iman ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama kaga waɗannan su ga su guda biyar ne ma zala man fakka ma fati'a ma bariha ma dama su ka'idan su sai wannan ma ta riga yi ko ko ma ko abin da yake cikin ma'anarsa kamar la zala lam fakka la fati'a la bariha la dama domin abin da sun su an gane ku to sai ce mai wa aqulu al-qism al-awwal min nawasif al-mubtada وأقول القسم الأول من نواقص المبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينسبه ويسمى خبره ثم صبره نعم ويسمى خبره وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا الأول كان وهو يفيد اتصال الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا ya isa wannan kashi shine kana wa kawai suna shiga cikin wata da kawar fa yuzul rafa'ul awwal an san mubtada da rufa'a kafin kana ta zo da kana ta zo sai ta kawar da wannan rufa'a wa yuhdithu lahu rafa'an jadidan sai ta kawo sabuwar rufa'a wanda ba wacce ba rufa'ar da kake gani a cikin kana zaidun ba ita ce rufa'ar da ke zaidun qa'imun ba wata sabuwar rufa'a ce wa yusamma al-mubtada ismuhu ويسمى المبتدا اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا فعل ne daidai har goma sha uku masu irin wannan aikin na farko kana to yana so ya baka ma'anarsa sai ce wa huwa yufidu ittisalan ismi bil qadari fil madi yana nuna ism din nan ya hadu da khabar a wani lokaci da ya wuce baya imma ma al-inqita wato ya faru ya wuce kace kana muhammadun mujtahidan kana nufin ada ya kasance mai ijtihadi ma'ana ismu kana wanda shine muhammad ka hada shi da khabar din wanda shine mujtahid wato sun sadu da juna muhammad ya siffantu da mai al-ijtihadi fi zamanin mada wanqata a wani lokaci da ya faru a baya kuma ya riga ya wuce ila a yanzu baya da ijtihadi kenan an gane ko shine ma'ana yufidu ittisaf al-ismi bil qadari ittisaf al-ismi wato sufantar ism da khabar din fil madi imma ma al-inqita imma tare da cewa abin ya faru ya wuce nahaw kana mustahid muhammadun mustahidan wa imma ma al-istimrar ko kuma ya faru kuma ya ci gaba da zartewa wa kamar wa kana rabbuka qadira to ba za ka ce kana wankata ba a kana wata marra an fahimta ku wannan a ra'ayin sai kenan a ra'ayin waɗansu malaman suna ganin irin su kana lokacin da aka jingina su zuwa ga Allah madaukakin sarki ma gaba ɗaya kana ɗin takan zanto masu lobatin zaman an kwace mata zamani ba ta da zamani Allah wani yara ne su zama su zuciya mubarak ka kore su daga wajen kana din ta zanto maslubatul zamani an kwace mata zamani ba ta da madi ko mudari kawai ta dillo alal kainuna kasantuwar wannan abin kawai take nuna wasu kasantuwar Allah alal dawami wal istimrar دون أن يكون هذا الاتساو مقيدا بالمضي أو الحال أو الاستقبال فالله تعالى متصف بما وصف به أزلا وأبدا ina fata mun fahimta sai yake me kuma والثاني أمسى وهو يفيد يفيد اتصاف الاسم بالخبر yufidu ittisafa يفيد اتصاف الاسم آه، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء ما هو أمسى الجو باردا
na biyu lafazin amsa shi ma'anarsa yana nuna siffantuwan suna da kabar a lokacin yamma lokacin da kace amsal jawu barida kamar kace amsa muhammadun qari'an muhammad ji ya yi ne yana karatu ya yi ne yana yi kenan bai kai dare ba ko ba da safe ba da yammaci yayi ya kai yamma yana karatu aha
والثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو مقتهرا mukfahirran idan akwai girgije kenan a sama
والرابع أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى ما هو أضحى الطالب نشيطا
aha adha shine waqtu duha lokacin hanci yana nuna siffantuwar wani da kaza a lokacin hanci shine adha talibu da siban lokacin hanci dalibi dalibi kan yana cikin nishadi bai daga da karin kuma Allah ba kuma bai fara yin yunwa ba kenan lokacin duha ke
والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار yauwa idan an ce zalla ana nuna sufantuwar wani da kaza a yi ne gaba daya idan ka ce zalla muhammadun qari'an ya ne zalika annahu ittasafa bil qira'ati fi jami'in nahar shine zalla kinnawa نحو ظل وجهه مسودا yauwa zalla wajuhu muzaddan wato sai fuskar ta ta yi ne a baki kirin a murtuke saboda an faɗa masa cewa matarsa ta haifi ya mace Aha.
والثالث بات وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيان وهو الليل وهو الليل نحو بات محمد مسرورا
wato shi ba ta abin da yake nuna kenan siffantuwar mutum da abu kaza shi lokacin bayat albayat shi ne dare an gane ku
والسابع صار وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى الحاله التي يدل عليها الخبر عليها الخبر نحو صار الطين ابريقا wato shi fara abin da yake nuna ya dullu ala sairura a sairura shi ne canjuwar abu daga hali zuwa hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi yufidu ittisaf al-ism bil a yufidu tahawul al-ism min halatihi ila al-halati allati yadullu alaiha al-khabar wato canjuwar abu daga hali kaza zuwa ga hali kaza an gane ko sai ya ce mu eh ana cewa albaituta ana cewa albayar wa kam min qaryatin ahlaknaha fa ja'ahum fadaha basna bayatan bayatan kaga da surutu
والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم wato shi tsara yana nuna canjuwar abu daga hali zuwa wani hali kamar yadda ya ce tsara tsinu ibritan kwababban tabo amma yadda shi ya zama buta ba ana iya sarrafa shi ya zama buta ba ai da tabo ne yanzu kuma aka sarrafa shi ya zama kaza to sai a ce tsara ya zama kaza wato da ba kaza bane yanzu ya zama kaza Mhm.
والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال إيه.
نحو ليس محمد فاهما Eh, tana nufin a yanzu ke da kake yin magana Mhm.
والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر بالاسم حسب ما يقتضيه الحال مم.
نحو ما زال إبراهيم منكرا Mm.
ونحو ما برئ علي صديقا مخلصا جميل wannan na sha ɗaya har zuwa wato na kai karar da goma da sha ɗaya da sha biyu su ne ma zara da manfaka da mafata da mabari da ke waɗannan hudun ta dullu ala mulazamati al-khabar bil ismi hazu ma yaktabi al hal abinda suke nunawa shi ism din ya luzunci khabar bai guce bai na tare da shi kenan ya luzunci hasba ma yaktabi al hal kamar yadda halin ke nuna wa nahau ma zala ibrahimu munkiran ma barha aliyu sadiqan mukhlisan wato ibrahim bai guce bai na mutane inkari aliyu bai guce bai na a matsayin mai gaskiya da ikhlas wato na- wannan nuna dawwabar mutum akan wannan hali ke a nuna lazuntar wannan hali ke an gane ku sai na karshen su wasalu ta asar والثالث عشر ما دام وهو يفيد ملازمة الخبر بالاسم أيضا نهو لا أعدل خالدا ما دمت حيا Mm. wato ma dama shi ma yana nuna luzuntar khabar min ism kamar yadda zaka ce la a'dilu la a'zilu khalidan ma dumtu hayy ba zan taba zargin khalid ba matukar ina da rai kaga shi ma yana nuna dawamar abu ko luzuntar abu kenan ba tare da kauce ba Mhm.
وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو ما وهو دام wato yace su waɗannan fi'ilai za ka iya kasa su kashi uku su karan kansu za ka iya kasa su kashi uku kashi na farko daga cikinsu wato wanda yake yin wannan aiki na raf'ul ismi wa nasbul khabari amma da sharadi shine sharadin ka gabatar da ma kafin sa ma din da ake kira al masdariyya az-zarfiyya ka gabaci fi'ilin sai ka riga shi zuwa wa huwa fi'lun wahid wannan fi'ili ɗaya ne ke shiga cikin wannan rukuni wa huwa ma dama dole sai ka gabatar da ma dama to ma din da ke cikin sa ma ce wadda take ba na almasdariya ana nufin maɗin da abin da ya biyo bayanta a iya tawilin su da masdari a cire su a kawo masdari a wajen kuma fa yastaqimul ma'ana idan to ma'ana din ta tsaya yadda take in gane ko ita ce ma almasdariya azzarfiya azzarfiya kuma to tadullu ala zarfi aha والقسم الثاني ما yanzu يعمل misali idan ka ce la a'zilu khalidan ma dumtu hayyan an gane ko ka iya cewa la a'zilu khalidan halata dawamihi hayyan halata dawamihi hayyan kaga halata zarf ne dawam ko menene ne مصدر كاجا ما المصدرية الظرفية لفظ ما دام حيا شيء سيك تنجا في حالة دوامه حيا ايه منا ما دمت دوا ما ما دام حيا أه. لا أعذر خالدا حالة دوامي حيا دوام جميل حالة دوامي حيا kaga dawam anan menene masdar halata ko menene zarf yasa ake kiranta al-masdariyya az-zarfiyya mhm
والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي وهو أربعة أفعال mhm وهي زال وانفك وانفك وانفك وفتئ وبرئ
kashi na biyu shine ma ya'malu hadha al-amala bi sharti an yataqaddama alayhi nafsun wanda yana yin irin wannan aikin shine raf'ul uh, mubtada wa nasbul khabar amma da ne bi sharti an yataqaddama alayhi nafyun dole a samu annafyu ya riga yayi an gane ku wa istifham ko kuma istifham aw nahyun ko kuma nahyi wa huwa arba'atu af'al sune zala da infakka da fati'a da bariha dole ka ce ma zala man fakka ma fati'a ma bariha me bambanci tsakanin ma din da take da cikin waɗannan fi'ilai guda hudu da ma din da take da cikin ma dama eh wacce mazariya ce zarfiya wannan kuma ko ma ce nafiya dan kar mutum ya rikita ma ce wanda take nafiya ma ce wanda take nafiya jamil to kaga a nan gurin dole sai ma ta riga shi ko ka ce la shi yasa ya ce kawai annafiyu kawai je ita bi ma a waje ita bi la ko dukan abin da yake nuni akan nafi kore abu a wani hayun a wuce faham so annahi ko al istifham duk wanda ya riga shi an gane ku amma babu yanda za ka zo ka ce zala ba tare ka ce ma zala ba ko ka ce in fakka ba tare da ka ce man fakka ba ko ka ce fati'a kawon ya zo a wannan sigan ta madi ko mudari ya zalu yanfakku yafta'u yabrahu an gane ku wannan suka ce lan nabraha alaiha aiki fina hatta lan nabraha kaga nabraha ai daga bari hadin ga lan ta shiga cikin wanda yake kuma na ne kaga ba ma wace ba la bace to dole ko babu ita a rubuce mutum ya kaddara ta nafiyin dole sai mutum ya kaddara kamar qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al-halikin ana kadarna qalu tallahi la tafta'u tadhkuru yusuf amma an shafe latin saboda mai karatu ya kaddara ta don idan ka karanta taftau ta zukuru yusufa ba tare ka kaddara la ba ba zai bada ma'ana ba da ka zo hatta ta kuna harban au ta kuna min alhariki kamar yadda ibnu kasi ke cewa fa qultu yaminu llahi abrahu qa'idan walau qatta'u ra'si ladayki wa awsali ma'ana yaminu llahi la abrahu qa'idan amma sai kawai yaminun lahi abrahu qa'idan walau qatta'u ra'si ladayki wa awsali ma'ana ka gana shafe ladin sai da kaddara ta fuskar karatu kashi na uku shine wanne القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهو ثمانية ثمانية أفعال وهي الباقي وتنقسم هذه الأفعال ya kenan wannan kashi na uku kenan ma'ana zaka iya kasa waɗannan nawasik din kashi uku kenan kashi na farko wanda sharadin aikinsa shine an ta taqaddamuhu ma almazdariya azzarfiya wanda shine ma dama kashi na biyu an ya taqaddamuhu nafyun aw nahyun aw istifham an gane ko nafyun aw nahyun aw istifham wanda sune fati'a da zala da infakka da kaza da kaza da kaza kashi na uku shine wanda yake ya mulu bi gairi hadha shar shine mai rabuwar guda takwas kana laisa asbaha amsa ila akhiri mun fahimci wannan sai kuma yace wa tanqasimu hadhihi al-af'al min jihati tasarruf ila thalathati aqsam dukkan su kuma su waɗannan af'al guda goma sha nawa guda goma sha biyu kenan ka iya kasa su kuma min jihati tasarruf in ka kalli da tasarrufin su wato canjiyar su daga mabi mudari'i amri za ka iya kasa su gida uku kuma ehe القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا mm, بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر mm, وهو سبعة أفعال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار jamil kashi
والقسم na farko kenan waɗanda suna tasarrufi a cikin fi'iliya wato su zama fi'ili cikakken tasarrufi tasarrufan kamilan me yake nufi da at-tasarrufu al-kamil bi ma'ana annahu yati minhu al-madi wal mudari' wal amr filin zai iya canzuwa madi mudari amr huwa sab'atu af'al wannan guda bakwai ne cikin fi'ilai wanda suke da wannan cikakken tasarruf kana da amsa da asbaha da abha da zalla da bata da fara shine muka ce kana yakunu kun amsa yumsi amsi amsi an gane ko tun da yumsi mutallal akhar ne shi ko mutallal akhar lokacin da ya zanto majzum sai ya zanto mai da hafi akhirhi kenan amsi asbaha yusbihu asbih abha yudhi adhi ظل يظل سامي شنو كل كاتب ولا دز قال راويتي جل انا والله da nan kun bana haushi wajirin rubutu wallahi kun bana haushi shi kadai zan faɗa muku ne wannan kan ya riga ya wuce kuma a tarihi sai dai wata rana bira rubutu wai kuna tsammanin shi karatu har kawai za a same shi da sauki wallahi kuna samun shi a rahan kisa kuke abin da ko ga dama billahi la ilaha illa illahu lokacin da nake makaranta sai na yi wanki da guga yan giya ma nake wa wanki da guga in samu abinci su zan tafi GHC gwane wallahi ko yan giya nake wa wanki da guga za a kawo kaya da warin giya dole ka wanke dan ka samu abin da zaka ci ka tafi makaranta a nan Kano ba a wani wuri ba wato ka'idar ita ce shi kullum fi'li amri yana ginuwa ne daga abin da fi'li mudari yake in ka san mudari to zaka iya gina amri in ka san mudari zaka iya gina amri dauki misali madda wannan wani irin fili ne madi mudari idan su suka ce me ya muddu an gane ko shadda ya shuddu ko da ke wannan duk ɗaya ne shi da wannan ya shuddu to bari mu baku wannan asubaha yusuf zuhud da kuka karanta ki an gane ko shi fi'ilul amri mudari ne ake cirewa abubuwan da suka mayar da shi mudari sai ya zama amri an gane ko yanzu nan duk mubariki muke da bukata ba mu da bukatun ne wannan mazi din to amma kafin mu mayar da shi amri mukan bukaci mu zo da ɗaya daga cikin adawatul jazmi nan yana yusubihu idan muka shigar da lam sai mu ce me lam yusbih dan ta mana jazma anan an gane ko nan yana ya muddu idan muka shigar da lam sai dai zanto lam ya mudda ya shuddu idan muka shigar da lam lam ya shudda mu ƙara ma waɗansu haruffan ya ƙara'u idan muka shigar da lam lam ya ƙara' an gane ko yaktubu idan muka shigar da lam sai ranto me lam yaktub amfanin kawo lam anan kawai don ta daure mana karshen ta gama daure karshe sai mace to lam ya tafiyar ki bar mana daurin da kika yi mana to ko mun fasa mudari to dan mun tunda mun fasa mudari me zamu sai mu goge harafin mudari harafin mudari shi ne mai baya ba kar ku manta can karshen dai na daure to a nan wurin idan muka zo muna so mu yi amri sai mu ganin da dauri to tun da nan da dauri dole mu kawo alhamza to dan mu tantance wace irin alhamza ya kamata mu kawo ko dai mu kawo hamzatul wasl ko hamzatul qat'i to sai mu tambaye wannan kalmar kalmar yusbihu menene madi dinta me madi dinta asbaha to tunda asbaha ne madi dinta ba tana da alhamza ba a ce wannan alhamza ta asali ko kuma hamzatul qadai ce to sai mu kawo ta nan gurin kawai mu dauko ta daga mazi mu kawo ta nan sai mu karanta kalmar sai mu ce me shi ke ne ya zama mazi shi ne ya zama mazi a amurka ya zama amurka idan muka zo nan gurin kamar ya tsarau ganan da dauri ko ba da za a fara da dauri dole sai an kawo alhamza yanzu rigimar shine wace irin alhamza za a kawo hamzatul wasul ko hamzatul qadai sai mu kalli mazi da muka kalli mazi shine ne babu alhamza gaba daya a ciki to tunda dama babu alhamza a asalin kalmar to anan gurin sai mu kawo hamzatul wasl kenan to hamzatul wasl kuma asalin wasalinta na ka'ida da ta gada tun fil azal shine kasra to sai mu karanta sai mu ce me ikra nan gurin ma da muka zo wajen wannan sai mu ga kafin da wasali ko ba da za a fara karatu da wasali da muka koma madu meye madun wannan kalmar kataba shi ma babu alhamza a can gurin a ji anan me ya kamata a kawo hamzatul wasali to hamzatul wasali asalin wasalinta shine mai wasalin kasa to amma fa idan muka fara kirge daga kanta a cikin kalmar muka fara kirge daga kanta muka je harafi na uku muka samu yana da zamma to hamzatul wasl dole zamma za mu mata kaga nan gurin asalin yaktubu ne yayi ko ta ne gare ta zamma daya biyu uku tunda wannan harafin na uku zamma gare shi sai mu mata me zamma sai mu ce me uku tub inda a ce wasalin sama gare shi kamar anan kaga nan wasalin sama ne ko wasalin kasa gare shi kamar a wata kalmar da wannan daraba ya ribu misali to kaga hamzatu wasu sai a mata kasra amma idza kana salisul fi'l madmuman fala budda an nadumma hamzatul wasl dole sai mu ce me uktub ina fata an fahimta to nan ikra nan uktub to duk wannan ina magana akan wannan to sai muka zo nan gurin wannan harafin da ke nan gurin ba irin na nan bane wanda dauri da shi wannan harafin da ke nan gurin ba irin na nan bane wanda shi daure gare shi sai an kawo masa wasali shi da ma wasali gare shi tunda yana da wasali ina magana ina ruwan da alhamza ba ma bukatar alhamza kai tsaye sai mu fara da shi to kaga a yadda yake a mudari dan sa irin wasalin da yake da shi lokacin da muka zo amri da shi za mu yi amfani da shi ba ma canza wasalin dama can a cikin mudari ya muddu ne da muka fasa cewa mun fasa mudari'i sai muka cire ya sai zanto me bayan an riga an yi mana jazma din wannan jazma din ana yin ta ta hanyar wasalin sama bayanin ta zai zo nan gaba a cikin karatu da haka sai mu ce me mudda kamar ka ce mudda hadal kitab ila fulan shudda hadal habl kulla wannan igiya an gane ko to kaga zalla ya zallu sai zanto mudari sai zanto fil amr din sa me zalla an da an sake yin wannan kuma ka sake cewa zilla ma'ana wasalin yana nan a yadda yake a me a mudari'i a yadda yake mudari'i lokacin da ka zo amri bai canja ba lokacin da ka zo amri bai canja ba eh mudari idan sa ya zallu ai shi yasa na karanta ya zallu ne mudari idan sa to kaga idan ka zo amri idan sa kuma zalla eh haka zaka furta shi da ake furta ba zai dinsa sai dai kawai siyakin zance ne zai nuna cewa ka gane madi ne ko mudari a akwai kalmomin da zaka gani da madi din sa mudari do abu ɗaya ne amma siyakin zance da karina zance zaka sa a gane to madi yake nufi ko mudari yake nufi a ko amri yake nufi ina fata an fahimta sannan muna cikin karatun suratul rahman nace da ku wajen aljannatayn dan jana aljannata ne kaga ai lafazin jana yana dauka malan fi'li madi yajni mudari'i sannan kuma jana yana dauka malan mai abinda aka tsinka din har na tambaye ku jana aljannata ne dan ya zaku lirabin sa kaga sai wani ya fahimci jana fi'li madi aljannata ne ko wala bihi mansub kenan wanda ke ko ba haka bane ba wanda yake jana mubtada ne wa huwa mudaf aljannata ne mudafun ilayhi majrurun bila ila annahu musanna sai zanto danin shine khabar din akwai da yanzu a cikin larabci Allah ni na san waɗansu sun gane waɗansu ba su gane ba ni na san wannan kana cikin waɗanda ba su gane su ba Allah ko ai ba ta ni ba ka gane ba gaba ba gane sosai ba a ina yin hausar da ba zan faɗi ba ko a kotu shadda fi'li madi ɗansa kenan shudda shine amr ɗinsa na ce irin wasalin da harafin tsakiya yake da shi a lokacin mudari'i shine za a ci gaba da amfani da shi a lokacin me in za ka amfani da amri shi yasa na kawo ya muddu ya shuddu sai na cire harafin mudari'i kuma yana nan da wasalinsa wanda ba su kamata hazusul wasali kaga da ka tashi fi'il amr kawai da shi za ka yi amfani ba sai ka yi tasarrufi a ciki ba ina ba don gumbayin da wata rana wata rana sai wata rana kuma ba kara yi a hankali a hankali matsalan ne to me matsala ta ce janar jannata ne da nin eh abin tsinkar aljannar makusanci ne da kasa abin tsinka shi ne jana kaga suna ne kin wa huwa mudaf aljannatayn mudafun ilayhi amma kai kana son ka ce wa janar jannatayn ya tsinko duka ƴaƴan aljannan ya kai sai da zai iya cinyewa ne amma abin tsinkar da ke ciki danin makusanci ne ma'ana kutufu hadaniya kamar yadda wata ayar ta faɗa a kusa yake da ba sai ka jeho ba ko ka sa manjagara yadda muke a gidan duniya in zamu kaɗo mangaro ko wani abu wannan dalil makusanci ne eh jumla ta ismiya jumla ta ismiya wannan yana daga cikin abin da zaka bayar da mutum idan ka ce yi mulle da wannan jumlar a guje yana gaggawa janafi ili madi wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jannatu nan qawlan bihi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li annahu musanna to sai zo wajen dalil sai ya tsutsu dalil dalil dalil sai ba zai gano a ina shi ba amma kaga da ya tsaya ya kalla ya kalli jumla karka fara da rabi sai ka game ka karshe kai ka san danin lalle marfu'un ne marfu'un ne to tunda marfu'un ne me ya zama ta sababin rufu'arsa dole ka nemo sababin rufu'arsa amma da ka fassara jana a matsayin mubtada kaga wannan ya zama danin me kenan khabar yake da mubtada marfu'un khabar ma marfu'un ne to aljannatu ne yasa zama aljannatu ne kace lannan mudafu ilayhi mudafu ilayhi kuma majrurun ne ka riga ka huta baka wahalar da kanka baka wahalar da wasu ba karanta wal qismu thani
الثاني ما يتصرف في الفعلية تصرفا ناقصا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره وهو أربعة أفعال وهي فتئ وانفك وبرح وزال
wato kashi na biyu shine wanda yake tasarrufi amma tasarrufi naqis gairu kamil idan an ce tasarrufi kamil kaga ya ce minhu mudari wal madi wal amr amma tasarrufi naqis قد يأتي منه ماض ومضارع لا يأتي منه أمر أو يأتي منه ماض لا يأتي منه مضارع ولا أمر أو يأتي كذا أو يأتي كذا من جانبه ما يتصرف تصرفا ناقصا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره ينادى الماضي والمضارع ما بعد أمره وهو أربعة أفعال وهي فتئة ينفك برئة دزالة يفتح ينفك يبره يزال أما بعد أمره ينادى ماضي ينادى مضارع أما بعد أمره كذا تصرفه ناقص
والقسم الثالث ما لا يتصرف اصلا وهو فعلان احدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الاصح kashi na uku shine wanda ke kwata-kwata gayar la ya tasarraf to wanda ke gairu mutasarrif sai ce da shi jamid ma'ana gairu mutasarrif jamid to wannan kuma fi'ilai guda biyu ne na farkon su shine laisa kaga laisa bai da mudari baya da amri haka yake laisa fi limadi ne jami ittifaqan wannan a dukkan ittifaqin masana ta fuskar wasani amma kashi na biyu ko shine dama alal hafati duk zance mafi inganci dan wadansu suna ganin dama ya dumu dum wadansu suna ganin a'a dama din da ma ta shiga cikin ta to wannan ita ma fili ne jami dama din da ma ba ta shiga cikin ta ba to ita ce wannan take tasawuf وغير الماضي وغير الماضي من هذه الافعال يعمل عمل الماضي نحو قوله تعالى نحو قوله, قوله تعالى ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين تالله تفتأ تبدر يوسف kenan wanda ba mazi din ba cikin wannan filai yanayin aiki daidai da irin na mazi din karka ce dole sharadi sai an kawo mazi sai kaga asbaha sai kaga zalla a'a in aka kawo yusubihu ma haka zai in aka kawo asbih ma haka zai nahu qawlihi wa la yazaluna mukhtalifina kaga la yazaluna nan fi'li mudari ne a madadin la zala la yazaluna lan nabraha alaihi akifin a madadin bariha kaga ya zanto yabrahu kenan nabraha alaihi akifin tallahi tafta tadhkur yusuf kaga anan wurin tallahi ana kaddara me la kamar yadda na faɗa muku tallahi ta la tafta tadhkur yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin alhamdulillah sai mu dakata a nan wani inda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah shi ya kai mana a ga lokaci ya riga ya tafi ba za mu samu damar yin adab ba sai dai Allah ya kai mu wani makon wato ina so in yi muku nasiha cewa wato karatu dole yana da wahala ba ya da daɗi ba a jin daɗin sa sai in ya samu in bai samu ba ya da daɗi tun daga neman shi har ya zuwa hanyar neman shi da matsalolin da ake cin karo da su wajen neman sa duk abu ne abubuwa ne marasa daɗi in ka ga mutum ya ji daɗin karatu to ya same shi amma kafin ya same shi yana cikin wahala ne wajen neman sa a nan guri kenan dole sai mun jure sosai da sosai babu abin da ke sa ɗalibi ya samu karatu a cikin tazara kankanwa ba mai tsawo ba sama da ya karanci madda kowace madda mutum zai karanta a wurin malamin da ya san madda din ya iya duk abin da za ka karanta in ka karance shi wurin wanda ya iya to in za a yi shekara ana yi sai ka iya cikin wata shida in za a yi shekara hudu sai ka iya cikin shekaru biyu rabin lokacin kake bukata sama da in malamin bai iya wannan abun ba ɗaya kenan amma komai yadda malami kuma ya iya madda babban abin da zai lamunce maka cin more sa shine kwanciyar hankalinsa wato ya zanto lokacin da ya zo karatun baya cikin waɗansu homom da damuwa idan mutum yana cikin waɗansu humum da damuwa ko wani ɓacin rai ko waɗansu matsaloli sawa'un wanda kai kai ko waɗansu suka yi masa ko wani abu makamancin haka to wannan yana hana shi sukunin sharhi mai ma'ana sai dai kawai mutum ya bi kan matsaloli sama sama ya zanto dai ya sauke wani nau'i na wajibi yana daga cikin taimakon da Allah yake mun komai yadda nake cikin ɓacin rai in na fara karatu nakan samu walwala ma'ana ko da an ɓata mun rai a gida ko wani tashin hankali in dai nazo muka fara karatu da farko zan ji kamar ba zan iya ba amma muka fara shi kenan amma ɓacin ran da ya fi damuna wanda su ɗaliban suka yi to wannan ya fi damuna wanda zai mun auje baya damuna kwata kwata da abin da nake ganin sai nake ganin su ɗaliban su ne abokanan karatu na su suka fi kowa sanin kimar me nake karantawa wanda shi daga rediyo zai ji a gida ni ba na fahimtar ya san kimar abin da ake karantawa wanda kawai katar zai saya ya tafi ni aure na bai kai muhimmancin wanda zai zo da littafi ba wanda zai zo da littafi a fahimta ta shi ne yafi ganin kimar abin da ake karantawa to shi ya kamata ya fi kowa darjanta abin da ake karantawa da bashi muhimmanci daga lokacin da ka fahimci rashin darjanta abin da ake karantawa a wurin mai zuwa da littafi ni a wurina duk ma'anawiya ta rusa take duk abin da na tsaro a kwakwalwa ta sai sai wargace gaba ɗaya abin da tsaura kwakwalwa ta sai yanzu ba na iya samun su ko ne in yi su yadda nake so lokacin da muka fara karatu mun fara kamar da mutum bakwai ko takwas haka muka fara amma a yanzu wajen arba'in ko na makamancin haka to wato kenan abin da nake fahimta shine wato in dai har darasi zai ɗauki mutum arba'in ko takwas ko kaza to kuma a fara da mutum bakwai kaga ko shaka ba akwai adamul ihtimam wato rashin mahimmanta abu na ɗaya kenan na biyu kowane darasi mukan faɗi lamba na nawa muka yi da gangan dukan tambaye ku darasi na nawa dan in ga wani ya ce na kaza har ma in dan yi jayayya da shi in ga ya toje dan idan mutum ba da tabbas ga jayayya da shi sai ya shiru a yau ba wanda ya faɗa min ko darasi na nawa ne muka yi cikin wannan guda bakwai ɗin da suka na ce darasi na nawa darasi na nawa ba wanda ya sani da haka mu san bai darasi na nawa ne muka yi to a gaskiya ina so in faɗa muku cewa wannan ba wai ni ba ina jin na sha jin malamai da dama suna faɗa cewa wannan din yakan dakuce musu su kansu himmar su da kwazon sauransu akwai kuma ɗalibin da yake ganin cewa irin yadda wato malami zai ba da sharaɗi idan za a yi karatu a wajensa to shi ma ɗalibin yana da haƙƙi ne ba malamin sharaɗi na zan yi karatu a wurinka amma bisa ga sharaɗi kaza wanda da ka'ida idan an je makaranta ba ɗalibi ne ke biya makaranta sharuɗansa ba ba shi ne zai biya makaranta cewa na zo in yi karatu a ciki amma ga form kai principal ka cike dan ka ga sharuɗa na na yin karatu ban tsammana akwai ɗalibin da zai je neman admission kuma ya faɗi haka sai dai ne sai dai wato makaranta ta bai wa ɗalibi sharaɗi to ina ga mu fahimci wannan sosai da sosai magana ce da yake ganin ya kamata mu fahimce ta wato a takaice dai a nan ina magana ne ba akan ni ba duk da na bada labari akan kaina amma dan ya zanto izina ga dukkan wani malami da mutum zai karatu a wajensa ina ga waffara masa tunani mai kyau lokacin da zai karatu kare game da wata ukuda nafsiya yana ɗaya daga cikin abin da ke sa darasin ya ci nasara sama da wato a ce ɗalibi ya yi wani tasarrufi ke yin darasi zai ji cewa wannan tasarrufi nesa ba ina fatan kun fahimta sai mu dakata a haka daga lokaci ya riga ya tafi a ba tambaya ai kaga har tare da wajen minti 20 subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu